محمدا عبده ورسوله أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربها تأتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة بتقوى الله عز وجل والصم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في القرآن الكريم حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله وبعض عباد الله الألفة هي اتفاق الآراء في المعاونة على تدبير المعايش والخير وقال الراجب الأصفهاني رحمه الله تعالى العلف اجتماع مع التئام التركيب والحص على العلفة من القرآن الكريم قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أكوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون قوله تعالى ولا تفرقوا حث على العلفة والاجتماع الذي هو نظام الإيمان والاستقامة أمور العالم عباد الله الألفة والمحبة بين المسلمين شرف الله بهما الشريعة الإسلامية واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم قال الزمخشري رحمه الله تعالى كانوا في الجاهلية بينهم الإهن والعداوة والحروب المتواصلة فألف الله بين قلوبهم بالإسلام وقضه فيها المحبة فتحابوا وتوافقوا وصاروا إخوانا متراهمين متناسحين مجتمعين على أمر واحد قد نظم الله بينهم وأزال الاختلاف وهو الأكوة في الله وقال السيوطي رحمه الله تعالى إذ كنتم أعداء إذ كنتم تقاتلون فيها يأكل شديدكم الضعيفكم حتى جاء الله بالإسلام فآكى بينكم فآكى به بينكم وألف به بينكم أما والله الذي لا إله إلا هو إن الألفة لرحمة وإن الفرقة لعذاب وقال سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم فاجتمعوا واعتلفوا وازدادوا قوتهم بسبب اجتماعهم وقال أبو عبيدة أو وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى وكان تألف القلوب مع العصبية الشديدة في الأرض هذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته الباهرة فألف الله بالإيمان بينهم حتى قاتل الرجل أباه وأكاه بسبب الدين الإسلام وثبت في الحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي أحصيكم أكلاقا المطيعون أكنافا الذين يؤلفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي المشيعون بالنميمة المفترقون بين الأهبة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس وقال الماوردي رحمه الله تعالى بين به أن الإنسان لا يصلح حاله إلا بالألفة الجامعة وقال الراجب الأصفهاني ولذلك حصن على الاجتماعات في الجماعات لكون ذلك سببا للألفة بل لذلك عظم الله تعالى المنة على المؤمنين بإيقاء الألفة بين المؤمنين وينبغي أن يكون شأن المسلم هكذا يؤله بين المتفرقين ومن التعالف عباد الله ترك المداعة والاعتذار عند التوهم شيئا وترك الجدال والمراء وكثرة المزاح يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله أطيعوا الله ورسوله ولا تنافوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna yaba masa muna jinjina masa hakika duk wanda Allah ya shirya shine shirye ya Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici duk kuma wanda ya bata ba za a sami shirye da shi ba ina shaidawa tare da ku cewa babu an bautar cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bawan Allah ne kuma Allah ne turu shi da addinin musulunci da alkur'ani a haɗe bayan ya yan uwa babu zance mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma babu shari fiye da abin da aka kaga cikin addini wanda yake amsa sunan bid'a dukkan bid'a bata ce dukkan bata makoma su zuwa gidan wuta Allah ya tsare bayan haka ya yan uwana ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wataala domin wannan wasici Allah ya fara da kansa cikin alkur'ani mai girma da yake cewa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika nayi wasici gare ku ga wanda suka gabace ku cikin ahlul kitabi akan tsayawa kan tsare dokokin Allah subhanahu wataala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillaha aisuma kunt duk inda kake ya zamto kana da kiyayewa wajen dokokin Allah mai girma da buwaya bayanin yan uwa haɗin kai da dunkulewa cikin musulunci shine ittifaqul ara fil ma'awana ala tadbiril ma'ayish wal khair shine haduwan ra'ayi wajen taimakekeniya wajen gudanar da rayuwa akan tsarin musulunci da kuma tabbatuwa akan alkhairi ar-ragibul asfahani ɗaya daga cikin magabata yake cewa shi haɗin kai a wajen musulmai shine ijtima ma'alti'am shine haɗuwa da dunkulewa tare da kaucewa dukkan bambance-bambancen ra'ayi matuƙar ƙur'ani ya zo hadisin manzan Allah ya zo sallallahu alaihi wasallama ƙur'ani ya kwaɗaitar da al'ummar musulmai da goyon bayan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu tarin yawa game da kwaɗaitarwa wajen haɗin kai da dunkulewa abu ɗaya aya cikin suratu ali imran wanda Allah ta'ala yake cewa ku yi riƙo bi hablillahi jami'an ku yi riko da addinin Allah gaba ɗayanku wala tafarraku kada ku raba kada ku yi gida-gida kada ku rabu ƙungiyoyi-ƙungiyoyi kullu hizbin bima ladaihim farihun kowa daga jikinku abin da yake kira ko da san zuciya ne to da shi yake alfahari da shi yake ɗagawa to wannan ba tsari musulunci bane Allah ta'ala yake cewa ku yi riko ku dunkule karkashin alqur'ani da sunna wala tafarraku kada ku rarraba واذكروا نعمة الله عليكم كتنا إلى النعمة دا الله يمكو إذ كنتم أعداء دا تكون أبو كان غابا جونا فألف بين قلوبكم سي الله يهدكم سي الله يهد نغبر دنا أريوا نكدو دنا يما نغبر دنا يما tare da bambance-bambancen ra'ayi da bambance-bambancen harshe da bambance-bambancen launin fata wannan kuma ya tabbata cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu duba mu gani ba dukkan su bane larabawa akwai ƙuraishawa irin su Umar da Abubakar radiyallahu anhu ajma'in akwai mutanen Paris irin su Salman al-Farisi mutanen Iran akwai mutanen Habasha irin su Bilal akwai mutanen Rum irin su Suhaib Rumi da sauran sahabbai da suka zo daga fagage daban-daban amma sun dunkule karkashin inuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ajiye bambancin yare sun ajiye bambancin launin fata sun ajiye irin da'awa ta jahiliya da kowa yake yi an zo an dunkule karkashin alkur'ani da sunna bisa jagorancin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ake ta kutuna da wannan wa zkuru ni'matallahi alaikum idza kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum Allah ya hada tsakaninku fa asbatum bi ni'matihi ikhwana kuka waye gare ku zama yan uwan juna cikin addinin Allah wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da can kun kasance kuna dab da fadawa ramin wuta fa an qadakum minha Allah ya tsamo ku ya ceto ku daga wannan kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati hakanan Allah ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtadun hakanan zai sa ku shiryu idan kuna bin ayoyin Allah kun dunkule bu daya to Allah iya muku albishir za ku shiryu za ku zama kimtsatsu ihdina siratal mustaqim da kuke cewa a kullun cikin sallah to dunkulewar ku akan alqur'ani da sunna shine ke tabbatar da cewa kun shirye kuna kan tabarki madaidaici ya Allah ka dora mu akan wannan tafarki ya yan uwa masu albarka a ɗaya daga cikin malaman tafsiri suke cewa mu sani cewa Allah da yake cewa la tafarraqu kada ku rarrabu to wannan kwadaitarwa ce wajen ulfa a dunkule kanmu ya haɗu wal ijtima da haɗuwa wajen ayyuka na alkhairi kuma haɗuwar musulmai a gude shi ne huwa nizamul iman hakanan imani ya tsara dama wal istikama umurul alam hakanan duniyar musulunci tana tafiya tana tsayawa wajen haɗin kan musulmai bayan Allah masu albarka al'ulfa wal muhabba haɗin kai ga musulmai da soyayya wa juna sharafa Allah bihi man shari'atul islamiyya to da su Allah ya adonta shari'ar musulunci mu haɗu a buɗe mu dunkule idan mun kula abin bautar mu ɗaya ne wa ilahukum ilahun wahid alƙiblar mu ɗaya ce ita ce ka'aba al-musharrafa manzon mu ɗaya ne huwa muhammadu bin abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafin mu ɗaya ne shine alqur'ani akwai ibadoji da Allah ke so mu haɗa abu ɗaya mu yi su misalin sallah mu dunkule mu yi mu yi jam'i kamar azumi dukkan musulmi ijtima'i mu haɗu a ramadanu kowa ya yi azumi kamar aikin hajji kowa wanda Allah ya bashi iko a ziyarci ɗakin Allah a yi aikin hajji a dunkula a lokaci ɗaya ranar arfamu rana ɗaya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'ummar ce inji Allah al'ummar ce musulma al'ummar dunkulalliya guda ɗaya wa ana rabbukum fa'budun Allah ya ce ni ne ubangijin ku ni kadai za ku bautawa ƴan uwa idan mun fahimci wannan me zai sa mu samu gida gida cikin musulunci me zai sa wannan ya ja zuƙarsa can wancan ya ja tawagarsa can kowa iya alfahari da abin da ke gare shi in ma gaskiya in ma akasin gaskiya to asalin al'ummar dunkulalliya ce asalin ta guda ɗaya ce duk inda rarrabuwa ta zo da in san zuciya da san girma da san ɗaukaka da san duniya to in ya zo ya baibaye guru sannan za a samu rarrabuwa za a samu gida-gida za a samu kashi-kashi na jama'a amma asalin al'ummar musulmai al'umma ce dunkulalliya guda ɗaya shi yasa malai ke cewa da Allah ya ce kada ku rarraba to kwadaitarwa wace wajen mu hada kanmu ya uwa mu hadu a karkashin inuwar al-alqur'ani da sunna ta maikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke cewa ku tuna irin ni'imar da Allah ya muku da ce kuna abokan gaba sai Allah ya hada tsakanin junanku imamu zamakshari ɗaya daga cikin malaman tafsiri ke cewa kanu fil jahiliya bainahum al-ihin wal adawa da can sahabbai a lokacin jahiliya akwai kuduri mummuna a zukatan kowa akwai adawa gaba da yaƙoƙi almutawasila wanda suke bibiyar juna fa Allahu Allahu bayna qulubihim bil islam da musulunci yazo sai Allah ya hada kanun junan su wa qadaw fihi ma al muhabba sai Allah ya jefa soyayya a zukatan su fatahabu sai wancan je da suka fada sai yau suka zamto masoyin juna wa tawafaku suka samu ittifaki kan kalma daya wa saru ikwanan suka waye gari sama yan uwan juna mutarahimina mutanasihina mujtami'ina ala amrin wahid suna yi wa junansu nasiha suna jinkan junansu suna tausayawa junansu sun dunkula kan al'amari daya shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah yan uwa masu albarka kad nazzama allah kad nazzama bainahum musulunci ya tsara tsakaninsu wa azal al-iktilaf sai ya gusar da wannan sabani na jiya wa huwa al-ukhuwa fillah wannan dunkuliya ita ce yan uwantaka cikin addinin Allah imamu suyudi Allah ya masa rahama yake cewa iz kuntum tuqatiluna fiha da can lokacin jahiliya kuna yaƙe yaƙe ya'kulu shadidakum da'ifakum masu ƙarfi suna cinye raunana hatta ja Allah bil islam har Allah ya zo da addinin Allah addinin musulunci fa aka bihi bainakum sai Allah ya hada junan ku ka zama yan uwa fa aka bainakum wa allaba bihi bainakum Allah ya haɗa kanun junan ku sanadiyar zuwa sanadiyar zuwa musulunci imamu suyudi yake cewa amma wallahi allazi la ilaha illa huwa imamu suyudi sai da ya rantsuwa yace ina rantsewa ga sarkin da ba wani abin bauta sai shi innal ulfa la rahama hadin kan musulmi akwai rahama a ciki wa innal firqa la azab rarrabuwar musulmi akwai azaba akwai kaico akwai akwai nadama a tsakanin rabuwar musulmai Allah ta'ala yake cewa huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah ya taimake ka ya Rasulullah da nasara daga gare shi kuma da masu imani wa allafa baina qulubihim Allah ya hada tsakanin su ya hada kansu abu daya walakin Allah allafa bainahum Allah ta'ala shine yayi wannan aikin har tsakanin junansu law an faqata ma fil ard jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allahu bainahum innahu azizun hakim bayan Allah masu albarka mu sani cewa musulmi suka dunkule a gudaya suka zama suna son juna karfin su ya karu sanadiyar dunkule wasu a gudaya imam al-qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa wa kana ta'alluful qulub ma al-asabiyya ash-sharida da can akwai asabiyya san kai da in ba kai ba ko danginka ba mai yi a cikin larabawa da akwai wannan amma sanadiyar zuwa musulunci sai Allah ya dunkule su a gudaya suke soyayya wa juna imam al-qurtubi yake cewa haza min ayatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'jizatihi wanda iya cikin ayoyi da mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa allafa Allah bihi bil imani bainahum sai Allah ya tsakanin junansu da imani hatta qatala rajulu abahu wa akahu bi sababi din har yau jiyan da aka zamto ana asabiyya ana san kai da ananiya to amma a yau sai ake yakar waɗancan wanda ba sa son Allah ba sa son ma'aikin Allah ko da gidansu ɗaya da waɗannan ɗin wannan musulunci ya haɗa kansu kuma ya gusar musu da saɓani na wajen son kai hadisi ya tabbata hadisin Abu Hurairah Allah kare da shi ma'aikin Allah ke cewa sallallahu alaihi wa sallama cewa wanda na fi kauna a cikin ku wanda ya fi ku kyawawan halayya wanda suke kokarin haɗuwa su dunkule a buɗe cikin al'amarin addini sun haɗa kansu kuma suna neman a haɗa kai da su wanda na kyamace in ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama almasha'un bin namima masu yawo da annamimanci almuftariquna bainal ahibba masu rarraba tsakanin masoyin juna to wannan manzon Allah ya ce baya son su Jabir dan Abdullah Allah ya kare da shi yake cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mumini ya alifu wa yu'laf iya hada kai da dukkan masu imani kuma iya neman hada kai da shi wala kaira fi man la ya alifu wa la yu'laf babu alkhairi akan wanda baya neman hada kai da shi duk wanda ya ware gefe a cikin addinin Allah to ma'aikin Allah ke cewa babu alkhairi tare da shi wa khairun nas anfa'uhum lin nas mafi alkhairin mutane to wanda ya fi amfanar da al'umma imam al-mawar da yake cewa bayyana bihi annal insan la yuslihu halahu illa bil ulfa wannan iya mana bayanin cewa dan adam ba yanda zai al'amarin ka ya meke ya tsaya yanda Allah yake so sai kun hada kai da yan uwa sai an samu haɗuwan juna yasa larabawa suke cewa al insanu qalilun bi nafsihi kasirun bi ikwanihi dan adam kaɗan ne da kansa ma'ana abin da zai jawo wa kansa kaɗan ne idan ka kwatanta da abin da jama'a za su jawo masa dukkan inda aka dunkule sai wani ya samu albarkarwa ne sai wani ya samu albarkarwa ne arrajibu al-asbahani yake cewa saboda haka Allah ta'ala ya kwadaitar da mu wajen mu dunkule a gudaya ya zamto wannan shine sababi na dunkular mu a gude karkashin addinin Allah sai Allah ya gira mu wannan addini ya mana baiwa yayi wa masu imani baiwa bi iqa'il ulfa bainal mu'minin da jefa haɗin kai da haɗuwa a dunkule a gudewa tsakanin muminai haka ya kamata dukkan musulmi ya kasance iya haɗin kai iya gusar da dukkan saɓani wanda yake nema ya kawo rabuwa tsakanin al'umma daga cikin haɗin kai abubuwan da za mu yi kama ya haɗu mu gusar da dukkan abin da zai kama na saɓani mu dinga yi wa juna uzuri mu dinga tuhumar abu kafin mu yanke hukunci wa tarkul jidal wal mira mu bar musu da jayayya wa kasartul mizah mu bar yawan cece kuce wannan duka abubuwan da suke sawo sabani suke sawo rarrabuwan kai ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa rasulahu ya kuma su imani ku yi wa Allah da'a ku yi wa ma'aikin Allah da'a wala tanaza'u kada ku yi jayayya fatafshalu sai ku daidaice wata zahaba rihukum sai karfin ku ya gushe wasbiru inna Allah ma'as sabirin ku yi hakuri ku hada kanku inji Allah Allah iya tare da masu hakuri inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan al'umma ku ce al'umma ce dunkulalliya guda daya wa ana rabbukum fa'budun Allah ce ni ne ubangijinku ni kadai za ku yi bauta Imam al-Auza'i yake cewa kataba ila katada bin da'ama as-sulusi na rubuta wasiqa zuwa ga katada in yakun ad-dahru faraqa bainana yake cewa in yau da gobe ta raba tsakanin mu fa innal ulfa Allah alladhi allafa bainal muslimina qarib cewa hadin kan da Allah ya sa cikin musulunci ya sanya wa masu imani to kada mu manta iyanan kusa da mu kada mai da shi nesa in wani sabani ya hada ku da dan adam a duniya kuna cikin musulunci kuna cikin sunna to ku tuna cewa Allah madaukakin sarki ya sanya wannan al'umar hadin kai ya sanya mata haduwa a dunkule a gudaya kuma idan an so gaskiya iyana a kusa da kowa Imam al-Auza'i ya ci gaba da cewa sami'tu Bilal bin Sa'id bin Tamim yaqul ya ji wannan ɗaya daga cikin magabata yana cewa dan uwanka kullum musulmi da za ku haɗu da shi ya jefa ma kalmar jin tsoron Allah ya tunatar da kai Allah khairul laka min akin ya fi alkhairi ga dan uwan da kullama lakika ko kuma kullama lakika wada fi kafika dinar ya fi dan uwan da kullum ku haɗu da shi baka kuɗi dan uwan da zai ce wani ji tsoron Allah wani gyara wani kiyaye in ji Bilal bin Sa'ad yake cewa ya fi dan uwan da kullum kun haɗu da shi baka kuɗi tunda kuɗi a duniya zai kare amma kimtsa ka da gyara ka da haɗin kai to alkhairin har zuwa ga kiyama zai kasance Yunus as-Sadafi yake cewa ban taba ganin mutum mai hankali kamar Imam Shafi'i ba yake cewa nazartahu yawman fi mas'alatin wata rami munazara da shi akan wata mas'ala ya faɗa na faɗa ya faɗa na faɗa ba mu samu ittifaqi ba muka rabu walaqiya ne gadan sai ya haɗa ni washe gari fa akhadha bi yadi sai ya rike hannuna sun makala sai yace da ni ya aba musa ya kai baban musa ala ya saki an na kuna ikiwana shin yanzu ba za mu tsaye mu zama yan uwa ba dan mun samu sabani jiya yau kuma sai mu ki gaisawa wa illan tattabikin fi mas'ala ko da je ba mu samu ittifaqi wajen mas'ala ba mu tuna cewa mu yan uwan juna ne addini ya hada mu wannan abin da je baka fahimta ba ban fahimta ba mu aje shi a gefe yan uwantakar mu ta musulunci ce gaba da komai assalam yake cewa wa asalul ulfa asalin haɗin kai huwal bugudu duniya wal irad anha shine watsi da duniya da wance kali da ita idan kaga kai ya rabu to akasari duniya ce take kawowa wani ya zama shugaba ana sa ran wani abu zai zo karkashin shi wani iya daddage ya zama wani ni ba zan bi shi ba duniya ake zaton za ta zo shi yasa malam ana yake cewa idan muna so kanmu ya haɗu duk abin da duniya ne hutsamin duniya ne wallahi sai mun watsi da shi idan farla ce Allah ya kama wannan fa ni'ima amma idan kace zaka nema da karfi ko zaka yi takara ko zaka yi gasa bayan da zai kanku ya hadu dole sai mun wanci kali da wannan da irin maganganun da magabata suke faɗa fa hiya lati tuqal wa khalafa bayna al-ikhwan san duniya da san hudda mai duniya to iya kawo sabai da rabuwa tsakanin yan uwa Imam al-Ghazali Abu Hamid yake cewa al-ulfa samaratu husnul khulq hadin kai to alama ce ta kyakkyawan hali watafaruku samartu su'ul kulk rarrabuwa da sabani to ƴaƴan bishiya ne na mummunan hali fa husnul kulki yujabu tahabbubi wa ta'alufi kyakkyawan hali iya haifar da aso juna a dunkule a gudaya wa tawafuqi a samu ittifaqi kan mas'ala wa su'ul kulki mummunan hali yusmiru tabagudi wa tahasudi wa tanakuri mummunan hali iya tsugunnawa ya haifi gaba ya haifi hasada ya haifi munanan bagaken maganganu a cikin masu imani ibn taymiya Allah ya masa rahama ke cewa inna salafa magabata na kwarai kanu yaktalifuna fi masaye suna samun sabani cikin matsaloli alfar'iyya wanda suke ba matsalar tauhidi ba amma a baqa'il ulfa wal isma amma suna nan ittifaqin su akan tauhidi da karewa juna mutunci wa salah zatul bayn suna kullun gyara abin da ke tsakaninsu ashbahi yake cewa التعالف سبب القوة هدن كي سببي لنا كرفي والقوة سبب التقوى كما كرفي شيني كي سببا تدجن صوران الله والتقوى حسن منع وركن شديد ita kuma takawa wata garkuwa ce wata bulletproof ce wanda ke tsoratar da makiya ko makami ne mai tsananin karfi wa biha tanji al makasid idan an samu haɗin kai an tsaya akan takawa duk abin da masu imani suke nema Allah zai ba su fawa'idul ulfa fa'idojin haɗin kai yayin uwa qiyamul ulfa bainal mu'minin min asbabin nasri wat tamkin idan musulmai sun haɗa kai to akwai alamar cin nasara da tsayuwar su a guda duk inda suka dosa wallahi sai Allah ya ba su nasara huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah ne ya taimake ka da nasara gare shi kuma da dunkulewar masu imani a guda duk abin da muka sa a gaba mu dunkule mu haɗa kai mu yi ikilasi duk tudun abu sai Allah ya baje mana shi na biyu al'ulfa sababul i'tisam billahi bi hablihi duk al'umma da suka hada kansu a musulunci to sababi ne ne riko da igiyan Allah kuma sababi ne ne dunkulewa karkashin alqur'ani da sunna al'ulfatu salihin bushara duk inda masu imani suka hadu suka dunkule to akwai bushara ga masu imani dalilul bara'a minan nifaq hadin kai iyasa a dauke alamun munafurci a cikin al'umma بسبب الألفة يحصل الاجتماع بين المسلمين da haɗin kai ake samun haɗuwa da dunkulewa tsakanin masu imani asbabul ulfa abubuwan da suke sa kanmu ya haɗu hunaka asbabun kasira tuaddi ila al ulfa wal muhabba minha at ta'arif wal ma'ashir nas idan muna so kanmu ya haɗu to wani da kake nema ka samu sabani da shi sai ka san meye shi mai aqidarsa a wani ra'ayi yake wal mu'ashara sai mun cakudu da juna ba a warewa gefe a ce kai zai haɗu ba zai yi ba dole sai an dunkule na ziyarce ka ziyarce ni na ji ra'ayinka ka jinawa inda nake da kuskure ka gyara mun inda kake da kuskure na gyara ma amma aka yi nisa da juna kai ba zai haɗu ba abu na gaba a tawafi'u haɗin kai ba zai yi ba sai an samu tawafi'u kowa sai ya ajiye girman kansa sai ya ajiye kwalinsa na boko da take sa shi girman kai sai ya ajiye nasabarsa da take sa shi girman kai sai ya ajiye dukiyarsa da take sa shi girman kai sai ya ajiye mukaminsa da take sa shi girman kai idan muna so kan mu haɗu sai mun yi wannan sai mun yi tawafi'i sai mun kaskantar da kai inna kafudul janah wa layyinul kalima wa tarkul iglas min asbabil ulfa wal istima cewa sassaukar da fukafukai da tausasa magana wa tarkul iglas da barin kautasa harshe ga masu imani min asbabil ulfa wal istima iya sababa kan mu haɗu mu dunkule a guda ifsha'is salam ya da sallama iya sa kan mu haɗu duk wanda ya gani assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan iya sa kan mu haɗu ya ayyuhan nasu afshu salam wa atimu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam ku yi sallama ku yada sallama ma'aikin Allah ya horar da mu wannan alkalamun layyin mu tausasa magana wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan inna shaytana yanzagu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina mu sauƙaƙa zance mu faɗi kalma mai kyau a junanmu iya sa kanmu ya haɗu ziyaratul muslim wa iyadatuhu idza marida ka kai wa dan uwanka musulmi ziyara haka kawai wani wallahi na zo ma na kama ziyara to wallahi in iya da makamai zai aje su a gefe wata ran yazo ya kama ziyara wata ran majalisin ke tashi ya kai wa majalisin wani iya darasi a yi darasi da ku a tashi da ku wata ran kuma ero ɗaliban ka zo wajensa to da aka gaba ɗaya masu imani masu dawa sai kansu ya haɗu abu na gaba na kusan ƙarshe a tahadi yawan kyauta da yawan baiwa iya sa kan mai haɗu tahadu tahabu manzala ce ku yi kyauta sai kuma ku so junanku idan Allah ya hore ma bawa ne bawa ne bawa ne ya ayyuhal ladina amanu atiu Allah wa atiu rasula wala tubdilu a'malakum ya kuma su imani ku yi wa Allah da'a wajen kanku ya haɗu ku yi wa manzon Allah da'a wajen kanku ya haɗu wala tubdilu a'malakum kada ku bata ayyukanku abinda muka faɗa daidai ga Allah ne Allah ba mu lada kusa kure daga gare mu ne Allah ya fi mana mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa dake cewa inna Allah wa malaikatu salluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اذل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لوالدينا ولمن سبقنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم اصلح ذات بيننا يا رب العالمين اللهم اصلح ذات بيننا يا رب العالمين اللهم اجمع كلمتنا على الحق والبر والتقوى يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول